إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إن الحياة الطيبة والعيشة الهنيئة الرضية مطلب أساس ومقصد أسمى في حياة الإنسان يسعى الإنسان دائما إلى تحقيق الرغبات والحاجات فكلنا يرغب في راحة الضمير وهدوء البال وصفاء النفس ونرغب في الخير والفلاح ونرجو التوفيق والنجاح فكلنا يعشق شحرة صافية ومنصبا عالية ونفوذا وافرا ذلك متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين عباد الله اعلموا أن السعادة الحقيقية إنما هي في طاعة الله وترك إسيانه تعالى وفي تحقيق عبوديته وتنفيذ أوامره والكف عن نواهيه وليست في الشهوات والملذات ومتاع الدنيا وغرورها تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين فمن أعظم أسباب السعادة أحبتي في الله الإيمان بالله تعالى والقيام بالأعمال الصالحة قال الله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم وفي صحيح الإمام مسلم من حديث سحيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن وإن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان ذلك خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خير الله ومنها أحبتي في الله الرضا بما قسم الله لك والتوكل عليه سبحانه وتعالى في جميع الحالات والشؤون ففي حديث الترمذي بسند حسن مرفوعا من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده وعنده قوت يومه فكأنما حيدت له الدنيا ومنها الإكثار من ذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة رحمة الله عليهم من حديث عبد الله بن بصر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأنبئني بشيء منها أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل وسنده صحيح ولذلك مدح الله سبحانه وتعالى أهل الذكر بقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ومنها ومن أسباب السعادة الحقيقية الصلاة فإنها إماد هذا الدين ولذلك روى الترمذي عن معدان ابن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له دلني على عمل ينفعني الله به ويدخلني الجنة فسكت عني مليا ثم التفت إلي فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدا إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة ومنها الإحسان إلى الفقراء والمهتاجين احرص أيها المسلم على إطعام الجائع وإسعاد المكروب وعون الملهوف وإقراء الضيوف فإنه ما من مسلم فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا إلا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة كما روى ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويقول الله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا فيها تسمى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أيها المسلم السعادة تتحقق فقط لمن امتلأ قلبه إيمانا بالله ولمن عبد الله بتقوى وإخلاص ولمن أطاع ربه واتقى والتزم الشريعة المحمدية الغراء فالسعيد من أسعده الله بالتوفيق والسعيد من أسعده الله في حياته بالطاعة والسعيد من أسعد في قبره والسعيد من انتهى مآله إلى دار السلام مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به من الذنوب والخطايا أنت المؤخر وأنت المقدم لا إله إلا أنت اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ‘yan uwa masu albarka, kamar yadda muka sani a ɗabi'ar ɗan adam da Allah ya halicce shi, ɗan adam yana so ya ji daɗi, ya walwala, ya sake ya wala. Dukkaninmu a matsayinmu na bil'adama, muna son mu ga mun samu wadata, mun samu sarauta, rayuwanmu ta inganta, matsayinmu ya ɗaukaka, al'amuranmu sun daidaita. Kowane bil'adama yana da irin wannan tunanin inda ake bambanta shine yadda kowa yake kokari wajen cimma wannan burace-burace nashi da kuma abinda mutane suke kallo a matsayin shine jin daɗi din na rayuwa babu shakka haka Allah ya halicce mu wannan jibilla ce tare da ɗan adam sai dai Allah subhanahu wataala a cikin hikimarsa da buwayarsa ya bayyana ma al'umma bayinsa abinda shine jin daɗi na gaskiya waɗannan jin daɗin duniya jin daɗi ne mai ƙarewa jin daɗi ne wanda yake a cikin daɗin ma akwai jarabawa akwai fitintunu so da yawa abinda mutum yake tsammanin in ya samu ya samu jin daɗin duniya sai ya zama wannan abin shine sanadiyan ko dai shiga cikin wata jarabawa ko samun tawaya a ayyukan shi na alkhairi ko kuma lalacewar makomarsa dan haka Allah subhanahu wataala yayi ta mana bayanai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dosa bayyana mana ababan da in mun bi za mu samu jin dadi na har abada ɗan uwa masu albarka jin dadi na har abada to yana cikin imani ne da Allah wanda yake so ya samu jin dadi na dindindin ya tsira tsira ta dindindin sai ya kokari ya inganta imaninsa ya inganta alaƙarsa da Allah ubangiji mahaliccinsa sannan kuma ya tsayu wajen ayyuka na wajibobi da farillai da mustahabbai da Allah subhanahu wataala ya ɗora masa sannan kuma ya guje ma ayyukan sabo da ayyuka na fasikanci da zunubai da shirka da makamantansu daga cikin muhimman abubuwan da ke sanya wa mutum ya samu tsira shine imani din dan haka Allah yake cewa waɗanda suka yi imani da Allah suka aikata ayyuka na ƙwarai kuma suka yi amanna da abin da Allah ya sauka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wahayi Allah ya ce waɗannan to Allah ubangiji yana gafarta musu zunubansu kuma ya gyara musu bayansu ya inganta musu bayansu Allah ka samu cikin su shi yasa a cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi mumini al'amarin sa dukkan shi yana cikin jin dadi ne al'amari ne abun mamaki Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan alkhairi ya samu mumini ya gode wa Allah sai Allah ya ƙara mishi alkhairi akan alkhairi idan Allah ya jarabce shi da wata jarabawa sai ya haƙuri ya dangana sai Allah subhanahu wataala ya maimai da shi kaffara ga zunubansa daga cikin ababen da suke wanzarwa da musulmi jin daɗi na har abada shine ya zama ka yadda da abin da Allah ya raba ya baka cikin falalarsa baka hange-hangen abin da Allah ya baiwa waninka baka hangen falala ko wata darajar da Allah ya baiwa waninka ballantana kai mai hasada kana yaba wa Allah akan taka falalar da ya baka al-Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu wasallam yake cewa duk mutumin da ya wayi gari yana cikin aminci kuma jikin shi lafiya lau sa'annan kuma yana da abin da zai ci a wannan rana to wannan arzikin da Allah ya bashi kamar a ce an bashi duk duniya ne gabaki da kaga wannan ai a hakikanin gaskiya ai talaka ne mabukaci amma in ya zama da kana'a da wadatar zuciya sai ya zama kamar shine wato babban attajiri cikin mutane da gaske ababen da suke sanya wa ɗan adam ya samu kyakkyawan makoma kuma ya ji daɗin rayuwarsa a wannan duniya ko mun bala'in da ake ciki shine yawaita ambatan Allah a koda yaushe ya zama mutum yana cikin masu ambatan Allah zaka ga Allah subhanahu wataala a cikin nasoshi mabambanta na Alkur'ani ya bayyana falala da darajar masu ambatansa daga cikin faɗin Allah da Allah yake cewa waɗanda suka yi imani kuma zukatansu suka natsu da ambatan Allah ku sani da cewa lallai ambatan Allah shi ke natsar da zakata hakanan Allah yake cewa wanda di ya kauda kai daga ambatona to na mishi alƙawarin rayuwa ta kunci a nan duniya ranar alkiyama kuma Allah yace zan tashe shi makaho baya gani har ma ya tambaya yace ya Allah a duniya da ido na na rayu ba makaho bane ya akai kuma yau na ganni makaho sai Allah yace masa haka aka ambata maka ayoyinmu sai ka kauda kai ka manta da su da kai ma yau aka manta da kai ba a san da kai ba har ila yau al-Imam Ahmad ibn Hanbal da Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar sahabi Abdullahi dan Busur Allah ya kara masa yadda yake cewa wata rana wani mutumin kauye ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya manzon Allah ayyukan shari'ar musulunci sun mun yawa na rasa wanda zai yi ga sunan iri daban-daban na rasa wanne zan kama ina roƙonka ka bayyana min wani aiki daga cikin ayyukan musulunci wanda zan rike shi in rike gam in ta yin shi hannu sadu da Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kar ka sake harshen ka ya bushe daga ambatan Allah wannan aiki ne da zaka rike shi koda ka kasa yin sauran ayyukan musulunci shi yasa Allah subhanahu wataala yake yaban masu ambatan Allah yake cewa mazajen nan waɗanda cinikayya ko kasuwanci baya hana su ambatan Allah waɗanda suke tsaye da sallah su ba da zakka suna kuma jin tsoron gamuwarsu da Allah a ranar da idanu za su raina fata al-imamu ibnu kasirin ya ambata daga ainihin sahabi abdullahi dan mas'udin yake cewa yake ce ma almajiransa yana wucewa ta cikin kasuwar madina yaga 'yan kasuwa suna ta kasuwanci da zaran an kira sallah waninsu mudin da ke hannunsa zai auna wa mai au sai ya wurgar da shi ba zai karasa awon ba ya tafi wurin sallah wani ya ɗauko kyalle zai yanka mai siyan kyalle ya sa almakashi da zaran an kira sallah sai ya wurga ya tafi wurin sallah wani kuma wato mai cinikayya ne an miƙa masa kuɗi zai miƙa abin da za a siya yana jin hayya ala sala sai ya aje ya fasa wannan cinikin ya ce waɗannan su ne Allah yake yabo waɗanda kasuwancinsu da cinikayyarsu da aikin gwamnatin da suke yi bai sa su jinkirta zuwa sallah ba su cewa bari sai mun gama ko bari mu ƙarasa ko bari ma samu na masallaci na biyu ko kuma bari ma yi tamu duk ba sa yin wannan duk abin da suke kuma muhimmancinsa da zaran sun ji an kira sallah ba su wurgar da shi su tafi sallah waɗannan su Allah yake yabo a cikin wannan aya mai albarka da ke cikin suratul nuri har ila yau ɗan uwa masu albarka tsayi da sallah babu shakka babban aiki ne daga cikin ayyukan da ke samun mutum tsira a duniya da lahira kamar yadda muka ji a wannan hadisi da kuma hadisin wani tabi'i mai suna ma'adan ibnu talha al-ya'mud wanda yace kamar yadda al-imamu ainihin wato at-tirmidhi ya rawaito har ila yau yace wata rana na gamu da saubana radiyallahu anhu wanda bararran bawa ne a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace mishi Allah shi gafarta malam ina so ka gaya min wani aiki wanda zai kai ni kusa da Allah ya sa na ci amfaninsa a wajen Allah kuma ya sa Allah ya gafarta mini zunubaina ya ce wannan sahabi sai da ya shuru tukunna ya tunani sannan ya juya kalle shi ya ce to kai ka dinga yawaita sujuda ma'ana sallah kenan ya ce don na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani bawa da zai sujuda ko da kwaya ɗaya ce don Allah face wannan sujuda a sanadiyyata Allah ya ɗaga darajarsa sannan kuma Allah ya sa an gafarta masa zanubansa har ila yau 'yan uwa masu albarka daga cikin ababen da ke samarwa da ɗan adam kyakkyawar rayuwa a duniya da kuma kyakkyawar makoma a lahira akwai yawaita taimakon talakawa da marayu da gajiyayyu da dukkanin mabukata ya kai ɗan uwa musulmi wanda Allah ya maka wadata ko mun kankantar ta kai kokari ka kwadaitu ka dage wajen ciyar da masu bukatar abinci da sanya farin ciki ga waɗanda ke cikin damuwa da taimakon wanda yake cikin tashin hankali da kuma wato kyautata ma baƙi da waɗanda suke matafiya domin kuwa kamar da hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim daga sahabi abdullahi dan umar Allah ya ƙara masa yarda shi da mahaifinsa a cikin hadisin yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda diya yaye wani musulmi dan uwansa bakin cikin duniya to Allah zai yaye mushi bakin cikin lahira don haka kai kokari kaga cewa ka tsaya kware da gaske wajen yaye ma ƴan uwanka musulmai bakin ciki duk iya iyawaka shi sa Allah ya yabi masu ciyarwa masu kyautatawa Allah yake cewa su ne waɗanda suke ciyarwa alhalin suna son abincin su ma za su bai matalaka da maraya da wanda aka kamo shi a matsayin wato fursuna Allah yake cewa suna cewa muna ciyar da ku ne kawai dan neman ladan Allah ba ma neman wani sakamako a wurinku ba ma neman ma ku yaba mana dan haka idan muka kalli waɗannan irin maganganu jama'a da ire-iren su waɗanda ba zai a ambace su anan da yawa ba suna nuni zuwa ga cewa shi jin daɗi na gaskiya yana tabbata ne kawai ga mutumin da imani ya ratsa zuciyarsa ga mutumin da ya bi Allah ya ji tsoron Allah ya lazumci bin shari'a Allah ga mutumin da Allah ya mushi gamdakatar ya samu tawfiki na imani da aiki na gari ga mutumin da Allah ya raya shi a cikin addini Allah ya raya shi a cikin bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga mutumin da Allah ya bashi gamdakatar ya amsa tambayoyin da aka mishi a cikin kabari kabarin shi ya zama makwanci mai ni'ima ba makwancin azaba ba ga mutumin da ƙarshen al'amarinsa ya cike zuwa ga samun rahama da shiga aljanna da zama cikin sahun bayin Allah nagari cikin annabawa da magasganta da shahidai da salihai da sauran bayin da babu bayi na kirki da zaka zama tare da su irinsu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر لنا الهدى إنك أنت الوهاب اللهم انصرنا على من بغى علينا واجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك متواعين إليك مخبتين وثبت حجتنا وأقدامنا وتب علينا يا رب العالمين لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون